أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش الكريم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم نعم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na laraba wanda ya yi daidai da uku da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da takwas da wata na biyar watan mayu miladiya haihuwar annabi isa dan na na mare idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙoyi mu da jagoranci a jiya mun kwana a aya ta 85 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul mu'minun فإن الله سبحانه وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون sai Allah da kansa ya ba kansa amsa ya ce sai ya kulo na lillah kul fa Allah tusahu yau za mu tashi aya ta 80 daidai 80 da goma sai Allah yake cewa
بل
na'am وإنهم لكاذبون
Allah ya ce bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadibun hakikan mun zo musu da gaskiyar bayani bayani na tauhidi shine bayanin da ya kawata kowane mutum ya lura ya fahimta ba don komi ba sai don ba samun tsira watan sai da tauhidi sai da imani ba za a samu shiga aljanna ba sai idan mutum ya kasance waton cikin almuttaqun Allah ce bal atainahum bil haqqi hakikan musu Allah mun zo musu da bayani wanda yake bayani na gaskiya sun tabbatar da sammai da kasai da kuma mulkin abin da ke tsakanin samman da kasan mulki ne wanda wanda ya tafarrada da shi wanda ya keɓanta da wannan mulkin shine Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wa innahu lakadibuna su je kawai wa'annan mutanen kafiran makka Allah ce ba komi bane lakadibuna suna ƙaryata alqur'anin Allah ne suna ƙaryata zance na Allah subhanahu wataala kuma bai kamata ga Yesu a ce suna ƙaryata alqur'anin Allah ba sai Allah ya ce
اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله na'am إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون Allah ya ce, Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yusri- amma yasifun. Allah ya ce mattakhadha Allahu min walad Allah yana korewa malamala suka ce ma huna nafiya tana korewa Allah ya ce mattakhadha Allahu min waladin Allah maɗaukakin sarki bai riki ɗan ɗa ba Allah maɗaukakin sarki baya da ɗan ɗa sun danganta cewa mala'iku su da bakin ƙorai shawa suka ce ai mala'iku ‘ya'ya mata ne da Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne sai Allah ya kore Allah ce mattakhadallahu min waladin Allah subhanahu wa ta'ala bai riki ba ɗan ɗa a duniya Allah baya buƙatar ɗan ɗa kamar da Allah ya yi bayani yace lam yalid yalid wa lam yulad bai haihu ba kuma babu wanda ya haife sa to shine Allah ya ce mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu ila kuma duk duniya ba wani abin bauta al mustahiqu lil ibadati si wallahi azza wa jalla duk duniya ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah madaukakin sarki shi da Allah ya ce wa ma kana ma'ahu min ila ba wani abin bauta da ake bautawa da mutane suka rika Allah bauta ta a duniya tare da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wai da ma za a yi imagine a sawwara abin a ce akwai wani Allah bayan Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce la zahaba idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane ubangiji da a ce akwai wani Allah bayan Allah a duniya to da kowane ubangiji ya tafi da abin da ya halitta da kowane Allah zai nuna waton kudura da iko nashi akan halittunsa jama'a muna fahimta Allah ya ce mattakhadha Allahu min waladin Allah bai rike da ba wa ma kana ma'ahu min ilahin kuma ba wani abin bauta da gaskiya tare da Allah shi Allah shi shi kadai ne sai Allah ya kore Allah ce ina ma a ce da a ce akwai wani abin bauta tare da Allah subhanahu wataala to idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane Allah wannan abin bauta da kowane ya nuna mulki akan abin da yake halitta akan halittun da ya halitta jama'a muna fahimta da za a ce a gidanka ba kai da matarka kowane yana buga sanda ma'ana kowa shugaba ne ba shugaba kana ganin rayuwa za ta yi za ta ce ma yaron ku yi kaza ta ce a za ka ce wa yaron ku yi kaza ta ce ba za a yi ba saboda mi mulki guda biyu ake yi a rayuwa ya zama to wuri guda a gari guda akwai sarki guda biyu to kaga sarauta dole sai kudan ta zama to karkashin guda amma dai a ce suna ba da orin lokaci guda to matsala za a samu shi da Allah ce da akwai abubuwan bota a duniya bincin Allah subhanahu wataala akwai wani Allah bayan Allah a duniya to idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane Allah ya tafi da abin da ya halitta ma'ana zai nuna kudura da ikonsa a kan abin sai Allah ce wala ala ba'dhum ala ba'di da kuma kowanne yayi kokari nuna fifiko da iya mulki akan abin da yake halitta jama'a mu nuna an ga wani abu da ce akwai wani Allah bayan Allah subhanahu wataala da muke bautawa to tasawwar a ce ubangiji guda biyu ke da kai wani zai ce ai ruwa wani sai ce ba za a yi ba wani ya ce shi kawai rana take so yake so ta fito ne ce ba za ta fito ba muna fahimta shi da Allah ya ce da akwai Allah bayan akwai wani abin bauta da ake bautawa a duniya bayan Allah subhanahu wa ta'ala to idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane abin ubangiji ya tafi da abin da ya halitta a rayuwa sai Allah ya ce wala ala ba'dhum ala ba'd da kuma sashen su su allolin sun yi kokarin nuna zarcewa akan sashe ta lura ko masu mulkin mu da ake dora ta siyasa kowa kokarin yake a ce ya yi wani ba haka bane kowa kokarin yake a ce ya fi wani lokacin da wani yayi mulki ai shi yayi kaza da kaza da kaza da kaza lokacin wani shi yayi kaza da kaza da kaza to wala ala ba'dhum ala ba'd sai Allah ce subhana sarki ya tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma la nunazzihu Allah amma la yuliq bihi jalla wala muna tsarkake Allah akan abin da bai kamata da Allah ba Allah bai bukatar kishiya Allah bai bukatar a hada shi da wani wajen bauta shi Allah shi al-ahadu samad alladhi tafarrada bil khalqi wat tadbir shi Allah shine wanda ya kadaita wajen halitta babu wanda ya taimaka ma Allah wajen halitta ka babu sannan kuma babu wanda ya taimaka taimaka ma Allah wajen halittar samai da kasai babu shi Allah shi ne wanda ya halitta kayansa sannan kuma shi ke jujjuya lamarin bayansa jama'a muna fahimta sai Allah ce subhana tsarki ya tabbata da Allah a ce akwai wani abin bauta da za a bauta wa duniya kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce amma yasifun game da abin da mu su mushrikai suke siffanta Allah da shi na cewa mala'iku diya ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma diyan ma mata Allah ce subhana tsarki ya tabbata ai Allah ya tsarkaka akan a danganta masa wata na ƙasa dan Allah baya buƙatar dadda Allah baya buƙatar jika in kake buƙatar dadda domin in ka tsuwa ya taimaka maka a rayuwa amma shi Allah bai da buƙatar wannan a rayuwa sai Allah ya ce alimin ghaibi wash-shahadati fata'ala amma yushrikun Allah ya ce alimul ghaibi wa shahada fata'ala amma yushrikun shi Allah alimul ghaibi me yasa yazo da kasara nan badal ne min lafzul jalala Allah ce shi alimul ghaibi masanin abinda ya koyo ne duk abinda yake koyayye abinda dan annabi Adam baya gani to shi Allah ya san da wannan adam jama'a ko mun san akwai halittu suke rayuwa a ƙarshe wannan ƙasa da muke muke taka a kanta ba san halittan ka san wasu amma baka san wasu ba to duk wata halitta da take rayuwa a duniyan nan shi Allah subhanahu wataala ya santa kuma shi ke arzikta ta kuma ya san inda take rayuwa jama'a muna fahimta ka dibi duk tsuntsayen ƙasan nan Allah san ko tsuntsu nawa ne ke rayuwa a duniya mutum nawa ne ke rayuwa shi Allah alimul ghaibi masanin abin da yake boye ne duk abin da ya koya wanda kai ba ka ganin shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan abin tun kafin a halicce ka dan adam jama'a muna fahimta sai Allah ya ce wa shahada da kuma abin da ya bayyana dan annabi adam kana ganin sa to wannan ma shi Allah masanin wannan abu ne kai kana ganin sa shi ilimin Allah ya wuce wannan guri dan ya kewaye ku da ilimi duk abin da yake faruwa a rayuwa shi Allah alimun ne ya san da wannan a zuciyarka Allah ya san abin da ka boye a zuciyarka a kwantubulu yake kinka na dukiya a banki Allah ya san biliyan nawa ka tara a gidanka Allah ya san irin abubuwan da ka aje na kuɗi a karatunka Allah ya san iya karatunka duk abinka na rayuwa shi Allah alimul ghaibi wa shahada ne shi Allah shine masanin abin da yake boye duk abin da ya boya wanda ba ka gani shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan abin wa shahada kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da yake bayyane wanda diyan annabi adam suke aikatawa a rayuwa sai Allah yake cewa fa ta'ala amma yushrikun daukaka da girma su tabbata tabbatar ma Allah subhanahu wataala akan abinda mushrike suke siffanta Allah subhanahu wataala da shi jama'a muna fahimta mushrikan makka sun yi da gangancin dora danganta mala'iku a cewa diya ne da Allah subhanahu wataala wanda wannan musulmin farin cikin aljannu sun kore a dan dawo Allah subhanahu wataala lokacin da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ya dawo daga garin Taif tare da Ali bin Abi Talib ya rika yasa sun tafi garin Taif wajen da'awa bayan garin Makka yayi mai zafi an cutar da shi an cutar da sahabbansa ya umarni wasu daga cikin sahabbai su hijira jama'a garin ku ne ba don komi ba don sun yi imani da Allah subhanahu wataala a nan aka aihe su nan suka taso nan suke kasuwanci amma dan sun rike Allah shi shi kadai aka kama ana azabtar da su wake azabtar da su dange yan uwa su na uwansu na rayuwa sai manzon Allah ya umarce su da su yi hijira su kai zuwa ga kasar Habsha a lokacin da manzon Allah ya kai kasar Taif yayi wa'azi wato ya kantar da mutane da ya zo ya iske manya-manyan mutane sai ce kun ji abin da na zo da shi malam a ƙarshe mutanen ta'if sai suka sanya wawaye daga cikin mutane da kuma yara ƙanana da duwatsu ala jihar manzon rahama annabi muhammad sai ga manzon allah yana ya zo wa'azi an dawo an biyo sa da duwatsu ana jifarsa shi yasa wallahi hanyar kira zuwa ga allah sai kayi hakuri manzon allah da ya jiyo ransa ya ɓaci an fashe manzon Allah da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mala'ika Jibril yake ka gai duk abin da kake bukata in ji Allah a yi wa mutanen ɗa'if kawai a halakar da su a rayuwa gudar bakin manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta mu al'ummata domin ba san ni kowaye ba annabi sallallahu alaihi ya dawo yana tafe sun kai wani wuri sai ya tsaya na karanta alkurani sai ga runduna ta aljannu ta zo Allah ce kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada aljannu ke suka zo suna ai uwansu aljannu wa'azi cikin qur'ani na farin gaire su a rayuwa Allah ce ka gaya wa ka ce musu uhiya ilayya ayyin wahayi annahu istama'a nafarun min aljinn wata tawaga daga cikin aljannu ta saurari alqur'ani mai girma fa qalu suka zo wajen ai uwansu suka ce inna sami'na qur'anan ajaba kai yau ko tun da muke a rayuwa ba mu taɓa jin wani abu karatu mafi ban mamaki kamar wannan alkurani musarara ya hadi ila rushidi yana shiryarwa yana ɗora mutum zuwa ga tarfarki majalici suka ce fa'aman na bihi mun imani aljannu wake gai wanda wa fa'aman na amma manzon Allah ya share kusan shekara goma a wannan lokaci yana da'awa yana kira zuwa ga tauhidi mutanen maka basu imani ba dan Allah ya sauke wa manzon Allah abinda ke cikin zuciyarsa na yauni sai ga aljannu su zo su imani suka ce fa amanna bihi mu mun yi imani da alqur'ani kuma imani da manzon rahama annabi muhammad suka ce walan nushrika suka kore harfu nafayil abadi suka ce walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu taba hada Allah da wani ba wajen buta suka ce wa annahu ta'ala yadda lamarin ubangiji yake ta'addadu rabbina girman ubangijin mu mattakhadha sahibatan suka kore mattakhadha sahiba ubangiji Allah mu dauke da muka yi imani da shi muka bai da gaskiya a kansa mattakhadha sahibatan wallahi bai da mata kai kake bukatar mata da kake bukatar addu'a maka tuwa amma Allah bai bukatar wani mattakhadha sahiba Allah bai riki mata ba baya da mata wala waladan kuma Allah baya da dan da shi ne Allah ya ce Allah subhanahu wataala yake cewa nan alimul ghaibi wash shahada fata'ala amma yushrikun girma tsokakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ɗaukaka akan abin da suke shirka da shi suke hada Allah subhanahu wa ta'ala da shi a wajen bauta sai Allah ya ce
ما تريني ما يوعدون
نعم رب فلا تجعلني في القوم الظالمين Allah ya ce qur rabbi imma turiyani ma yu'adun ya ubangiji ka gaya musu kul ka ce ya shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam imma turiyani ma yu'adun ya Allah ko an iya nuna min abin da aka yi wa kafirai na alkawalin azaba irin azabar da aka tara dama kafirai a gobe alkiyama Allah za a iya nuna min shi da Allah sai annabi ce rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimina ya Allah idan ta kama za a nuna min irin azabar da aka yi wa kafirai tattali a gobe alkiyama fala taj'alni ma al qawmi zalimin ya Allah kada ka sanya ni tare da mutane azzalimai ma'ana kada wannan azaba ta shafe ni dalilin su wannan azaba ta shafe ni ya Allah ka kare da azaba da kai wa kafirai tanadi ya Allah ka kare mu da azaba da aka yi wa kafirai tanadi sai Allah ya ce وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون
na'am ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون
Allah ya ce wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadiruna Allah ya ce wa inna lalle musu Allah ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadiruna akan mu nuna maka tanadi da muka yi wa kafirai a gobe alkiyama irin azabar da Allah ya tanada mu dukkanin wanda bai imani ba Allah ya ce wallahi laqadiruna mu masu iko ne muna iya mu nuna maka irin nau'i nau'i na azaba da muka yi wa tanadi wa kafirai sai Allah ya ce idfa billati hiya ahsan shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ana mukhataba da manzon Allah da ni da ke da kowa gaba da duk musulmin duniya wannan aya ta shaye shi Allah ya ce idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe mummunan abu da abin da yake shine mafi kyawu idan aka yi maka lalan abu idan jama'a ta maka ba daidai ba malam ka dukkan mai da musu da abin da yake ba daidai ba Allah ce ka biye ma a mummunan abu da abu wanda yake kyakkyawa jama'a muna fahimta da za a bata maka rai a gaya maka abin da bai kamata ba to ba hushi za ka yi ba kai ba ka zamanto kana mi kana haushi kana raji malam ba haushi yace idan jaki ya buge ka kace za ka rama kai ba ka zan mi ka zan jaki to da haka idan wawaye suka nuna bacin rai akan gaya maka suka kai matuka wajen gaya maka magana mummunar magana to ba kai ma mu- mai mai da musu zaka yi ba abu mafi mahimmanci Allah ya ce idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe wannan mummunan da abin da yake watan shine mafi kyawu Allah subhanahu wataala ya sake irin wannan magana a cikin alqur'ani mai girma idan ka diba suratul fusilat aya ta watan 34 Allah ya ce idfa billati hi ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa ادفع بالتي هي أحسن Hmm.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه كأنه ولي حميد وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Allah ya ce idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim ba na ka tunkuɗe ka biye ma abin da yake mummuna idan aka yi maka abin da wanda ke ba daidai ba Allah ce to idfa billati hiya ahsan kai idan za ka rama to ka rama da abin da yake shine al ahsan sai Allah ya kawo shi sifatun ala wazni af'al wato abu wanda yake mai kyau fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa idan kai wannan to wanda ke tsakaninka da kai akwai adawa da shi to kaga zai samu wato sauki a rayuwa kamar abin kamar zaka sai zuciyarsa ne idan mutum zai maka abu wanda ke lala sai ka bi masa na kware yo yayi gobe yayi kai masa na kware to ji malam zai hankali ya daina sai Allah ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba wanda yake samun wannan ka annahu waliyun hamim kamar dai ka ce shi majibincin lamari wali ne wanda ke mai zafi akwai nuna adawanci da wato kiyayya akan wannan abin sai Allah ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba wanda yake haduwa da wannan abin da Allah subhanahu wataala ya tanada na aljanna illa alladhina sabaru sai waɗanda suka yi hakuri wa ma yulqaha illa dhu hadin azim Allah ce ba wanda yake haduwa sai wanda yake da babban rabo rabo mai girma Allahumma ja'alna minhum ya Allah ka sanya mu a cikin su wannan shi da Allah ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a wato ka biye wa mummunan aiki da kyakkyawa nahnu a'lamu bima yasifun Allah ce mu mu ne mafi sani akan abinda wato mushrikan maka suke siffanta ka da shi ya rasulullah shi sa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cikin karantar wasa yace wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tamhuha ka biye ma mummunan aiki da aiki na kwarai sai mummun a aikin kwarai ya shafi lala idan kai mummuna to annabi ce ka biye wa mummuna da abu wanda yake kikkiawa tamhuha sai ta shafe wancan manzo ce wa khaliqun nas bi khulqin hasan ka ɗabi'anci mutane ka zauna da mutane ka ɗabi ɗabi'anci mutane ta mu'amalar rayuwa maza ce bi hulkin hasan da kyakkyawan ɗabi'a shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kyakkyawan ɗabi'a sani ya ci waton ya ci waton larabawa da yaƙi ta wajen jayo su zuwa ga hanya ta mi ta madaidaiciya ya Allah ka samu dace sai Allah ya ce wa qul wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin na'am وأعوذ بك رب أن يحضرون
Allah ya ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun Allah ya ce wa qur rabbi kace ya ubangiji na da wa ake da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma dukkanin musulmi da yake koyi da manzon Allah Allah ya ce wa qur rabbi kace ya ubangiji na ya mahalicci na ya Allah na a'udhu bika min hamazati shayatin ina neman tsarinka ina neman kariyarka ya Allah ka kare ni min hamazati shayatin daga fiska ta shedanu shayatin nan an kashi a ma'arifa akwai shedanu na aljannu akwai kuma shedanu na mutane shine Allah ya ce manzo Allah wa qur rabbi ya annabin Allah ka ce a'udhu bika ya ubangiji ina neman tsarinka min hamazati shayatin daga fisga tawa ta shedanu wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ya Allah ina neman kariyarka ka kare ni kan shedanu su halarto cikin lamuran da nake yi shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-harami wa a'udhu bika min al-hadami wa min al-gharqi wa a'udhu bika min an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa yana roƙon allah ya allah ya kare sa da sharrin shidanu ta su shafi sa lokacin mutuwa bayan allah mu roƙi allah subhanahu wataala ya kare mu su aljannu suna ganin mu ba mu ganin su to ka roƙi Allah ya kare ka da sharri su don akwai sharri bilawoyi tare da su sada kuma bancin su kuma akwai shedanun aljannu na mutane aba hurera Allah ya ƙara masa yarda wata rana yana gadin yana gadin baitul malin musulmi sai ga wani latizo ya zo da kurkura ya tsuwa yana da yana tafe da kyar ya shiga cikin baitul malin musulmi ya sato abinci malam kada ka asafa aba hurairah ya kama sa yace na kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za ka tausaya ba ni dattijo ne mutum ne na tsufa ba ni da karfi balle in je in yi wani aiki yace kuma ga tsufa bayan tsufa kuma ga iyali su yi min yawa sannan kuma ga talauci da Allah ya jarrabe ni da shi ka tausaya min mabukaci da ni a ba ya ƙare sai tafi gobe ta ya ƙara dawowa a ba ya kama sa ya ƙara gawa a ba wannan magana jibi a ba ya ƙare sa ranar uku ya dawo a ba ce to yau kan ba abin da zai hana da kaka wajen shugaban halitta annabi muhammad sai ya ce to bari in gaya maka wani abu wani karatu idan ka karanta shi ba zan ƙara komowa nan ba kuma ba ni ba wani ma mai kawata ba zai ƙara komowa ba sai abahu ya ce wani karatu ne sai ce karanta ayatul kursi ya ce idan ka karanta ta Allah zai kare ka da duk wani sharri na rayuwa sai ya zo wajen manzon Allah yana ban manzon Allah labari sai annabi ya ce sadaka yayi gaskiya da ya ce ayatul kursi tana kariya amma wa huwa kadhubun makarici ne jama'a alqur'ani kenan haka Allah ya umarci manzon Allah ya roki Allah ya kare sa to kai me zai hada ka tashi ka roki Allah ya kare ka sai ka tsaya da 'yan layu da 'yan tsamaye kana ɗaure-ɗaure kana ɓata makanka lokaci ga alkur'ani sha yanzu biya yanzu sai in baka da imani kasan babban matsalar mu abinda yake kawo mana matsala a rayuwa shine har yanzu mu imani da alkur'ani ba da mun imani da alkur'ani wallahi da mun bi shi matukar biya yanzu idan kanka jarraba idan kanka na ciwo in ba ka sa maganin mai kolo ko mai maganin ciyon kai mai kibiya sai ka ji kawai kai ba za ka samu lahiya ba alhali gashi a suna ɗauko ruwa karanta fatiha ƙafa ba ka sha ka gani kai yaƙini wallahi ka samu lahiya amma duk mun aje wannan mun koma dole sai mun bar wannan abubuwan to Allah ya ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ya Allah ka kare ni da fizka ta shaydanu wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma ya Allah ina roƙon ka kare ni kada shaydanu su halarci ayyukan da nake yi sai Allah ya ce hatta idza قال na'am رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها
Allah sarki ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
Allah ya ce hatta idza jaa ahdahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha huwa kalima innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun Allah ya ce fai hatta idza jaa ahdahumul maut har zuwa lokacin da mutuwa ta riski ɗaya daga cikin kafirai qala sai ya ce rabbi irji'un ya Allah a mayar da ni idan kafiri wanda bai bi Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda aka yi wa wa'azi aka ce ya rike littafin Allah ya rike sunnar manzon Allah ya yi kunnan uwar shagu ya yi watsi da ita aka karantar da ita ta ji tsoron Allah ta bi Allah ta yi wa mijinta da'a ta ce a'a kai wannan ba shi bane mazan yanzu dole sai ana caza musu da kano Allah ce to ire-ire wa'annan mutane aka yi mai wa'azi ya hidda- ya dinga fidda zakka ya dinga zuwa aiki a lokaci ya dinga kula da haƙƙin makotaka ya yi kaza na alkhairi ya bar kaza na shari ya kiya ya kafirce ma littafin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana kafirce ma littafin Allah kin bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce to ire-iren wa'annan mutane hatta idza jaa ahaduhumul maut har zuwa lokacin da ka jira lokacin da mutuwa ta riski ɗaya daga cikin su kala abinda zai ce na farin rabbir ju'un yana ganin mala'ikan mutuwa sai ya ce rabbir ju'un ya Allah a mayar da ni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu tayu ya Allah idan aka ƙara min kwanaki a duniya wallahi ya Allah na la'alli a'malu salihan tayu in aikata aiki salihan sai kashi a nakira wani irin aiki na a zo a gani kuma aikin ma na kirki fi ma taraktu cikin abin da na bari na rayuwata ya Allah ina ma a jinkirta min tunda zai ban fitar zakka ban taimako ya Allah dukiyar na tara bari tuna na ga dai magada za su gane bari in rabe ta in gina masallacin ne yi kaza yi kora da unguwa kaza suna da matsalar ruwa in sa wuri kaza da kaza yi kaza fi ma tarakta cikin abin da na bari in yaso ina karewa ya Allah dukiya ta kare sai a karbi rayuwa na Allah ce kai kalla innaha hiya kalimatun innaha kalimatun huwa qailuha wani aizancen maza kake yi kada kai shekara da shekaru Allah muka baka muka baka ni'imomi na rayuwa kuma yau ka baka ce a ƙara maka shi sa Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah ya ce wa anfiqu ku ciyar ku taimaka da dukiyar ku ai aikin Allah ku taimaka da dukiyar ku wajen yin aikin Allah tun gabanin mutuwa bata zo ba ɗayan ku ba fa ya qulu sai dinga cewa rabbi ya ubangiji na laula akhartani ina ma ya Allah dan jinkirta min a dan ƙara min sati ɗaya ya Allah ko ana ɗai ya Allah zan koma fa asaddaq ya Allah zan yi sadaka da dukiya ta gaba daya zan fidda zakka wanda ya kamata in ba su fuqara wal masakin wal amina ala duk zan ba su ya Allah ya Allah zan gina masallaci da duk tawo ba a gina shi ba wallahi da akwai masu kuɗin da garin nan in aka zo rayuwarsu sai su yi wannan magana a rayuwarsu wajen mutuwa sai sun bai wannan magana su ce ya Allah ina ma a jinkirta min ya Allah ma ina ma a bani dama mulkin da ka bani ya Allah in sarrafa in hanyoyi ayi aikin ka in bude a je ayi aikin Allah da kuɗin da na tara ya Allah matsayin da ka bani a rayuwa a matsayina na wani a cikin a cikin garin tawa ko a Niger ya Allah ka bani matsayi ya Allah abin da nake bukata ya Allah kawai kwana ɗaya a ƙara min duk wani aikin alkhairi wallahi duk dukiyar da take a haununa waɗannan mallaka da ma abin da nake yi hanyoyi zan yi takardu zan ba da hili duk unguwa yana ba da hilin masallaci ya Allah ai masallaci fi ma tarakta cikin abin da na bari sai ce kai wannan zancen mura kake kalla innaha kalimatun huwa qailuha wani zance ne kai wanda yake wanda baya da amfani wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun Allah ce a baya gare su ma'ana a gaban su abin da zai tarda Allah ce barzakhun akwai wata rayuwa wanda shi baya duniya kuma shi ba lahira aya ce albarza shine rayuwa tsakanin wuri guda biyu Allah ce wa min wara'ihim a gaba gare su abin da zai tarda bayan an kaɗi rayuwarsa Allah ce barzakhun wata rayuwa ce wanda shi baya lahira kuma ba shi ba shi duniya amma kuma akwai jin daɗi da wanda ya bauta wa Allah kuma akwai azaba da wanda ya ibintu ka Allah subhanahu wataala sai Allah ce ila yawmi yub'asuna har zuwa ranar da za a tashi alkiyama yana nan in azaba ce azaba ce in kuma jin daɗi ne Allah ka sa mu dace da wannan daɗin jin daɗi har zuwa tashin alkiyama jama'a kafirai sun dinga wannan magana a cikin alkur'ani Allah ya ba mu labarin su yawa ɗan ɗan jahannama sai an zo za a sanya su jahannama ko suna cikin jahannama ku ce ina ma a maida mu na raddu fa na'mal ghairu alladhi kunna na'mal ina ma a dan ƙara mana kwanaki a wai kafiri ma zai zo lahira ya ce ya Allah ina ma a dan medo mu duniya mu dawo na'amal ghairal ladhi kunna na'amal wallahi in mun zaka ya Allah sallama ba mu ratakin azumi kullum za mu yi dukiya za mu taimaka ba mu ba mata sai wani ma ya dawo wallahi wani in ya je kiyama da ana dawo in ya dawo bai ƙara armi dan mutum ma gaba ɗaya hidda bai gaba ɗaya bar ta zashi kawai ibada saboda ya ga watan hutan kasance amma sai Allah ce kai wai shin ba mu raya ku a duniya ba Allah ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir ashe ba mu raya ku ba iya shekarun da ya kamata mutum mai tunani ya tunani shekara arba'in sittin tamanin a duniya kuma kai aikin Allah ba sai yanzu ka zo za ka shiga jahannama ka roki Allah ya mai doka Allah ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir ashe ba ai muku wa'azi ba aka ce aikin da kuke yi kaza da kaza baya da kyau sai Allah ce fazuqu fa mal zalimina min nasir ku dandana azabar jahannama ku dandani wannan azaba fama da zalimi na min nasir azzalami ba sa da wani mataimaka shine Allah ya ce fa idza jaa ahaduhum al maut yayin da mutuwa ta zo ɗaya daga cikin su kana sai ya ce rabbi du'uni ya Allah a mayar da ni ina za a mira shi duniya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ta in aikata aikin alkhairi tabbas in aka ƙara min na aikata aikin alkhairi fi ma taraktu cikin abin da na bari na rayuwa Allah ya ce kalla a'aha innaha kalimatun huwa qailuha wani magana magana ce da yake wanda baya da amfani wa min wara'ihi a gaba gare su kuma barzakhun akwai wata irin rayuwa wanda za su yi ila yawmi yub'athun har zuwa ranar za a yi tashin alkiyama sai Allah ya ce fa idza nufikha fis sur na'am fala ansaba bainahum yawma ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون
Allah ya ce fa'iza nufiƙa fi suri فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الله يتي فإذا نفخ في السور يا عند أكي بوسا أتكين كهو إذن أكي بوسا تبيو دامن بوسا قد دوتي akwai bushi da za a yi wanda kowa a sa'i kamar fi samawati wal ardi illa man sha kowa zai faɗi ya mutu Musa ta fare ki da na tashin duniya idan aka bushe ta mala'ika Israfil yana rike da kaho zai yi busa duk wani a rayu duk wata rayuwa za ta mutu banda abubuwa guda hudu mala'ika guda hudu mala'ikan mutuwa da mala'ika Jibril da Mika'il da Israfil wa'annan mala'ikun su za su yi saura Allah zai tambaye mala'ikan mutuwa wai waye saura a duniya sai ce ya ubangiji kowa da komi ya halaka banda mala'ika jibiri da mika'il da israfil da kuma ni malikil mutu wanda ke ajizi mai mutuwa sai kuma kai Allah wanda take rayayye wanda baka mutuwa sai Allah ya ce wa mala'ikan mutuwa ajiya a kawo ran mala'ikan jibiri Allah zai ce wa mala'ikan mutuwa ka je ka kawo ran mala'ikan jibiri malikin maut suka sai ya je ya kawo wurin mala'ika jibril sai Allah ya tafi mala'ikan mutuwa to waye saura sai ya ce Allah kowa da komai ya halaka banda Israfil Mika'il da kuma ni malikin maut wanda duk mu masu mutuwa ne sai kuma kai Allah wanda kake raye baka mutuwa Allah ce ka je ka kawo ran Israfil sai ya je karan Israfil a karan Mika'il sai ya dawo Allah ya tambaye mala'ikan mutuwa wani duniya wani ya waye saura sai ya ce ubangiji kowa da komi ya bar duniya ya halaka ya mutu sai ni kadai bawan ka kaskantacce wanda ni mai mutuwa ne sai kuma kai Allah wanda kake rayi baka mutuwa sai Allah ya ce wa mala'ikan mutuwa kai ma kawo ranka da ranka malam wasa ta baci mala'ikan mutuwa kawo ranka da ranka a wata ruwaya Allah zai ce wa mala'ikan mutuwa mutu sai ya mutu shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sai yace mala'ikan mutuwa zai kuka a wannan lokaci yace da ya san ɗiban rai akwai zafi da bai ɗibi na masu imani ba to idan aka yi busa na biyu idan aka yi busa na biyu shine busa da za a tashi kiyama bayan an mutu a lokacin da aka duka suka mutu lokacin Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaya Allah ce limanil mulkul yau liman yawma hum barizun na'am la yakhfa minhum shay la yakhfa la yakhfa 'ala Allah minhum shay
na'am لمن الملك اليوم
akwai ba da amsa لله الواحد القهار Allah ya ce yawmahum barizuna la yakhfa 'ala Allah minhum shay ranar za a ƙari da mutane gaba ɗaya an kashe kowa da kowa ba wani abu da zai koyi wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya tambaya wai limanil mulkul yau yau wake da mulki a yau duk sarakan duniya wallahi sun kwanta duk wani president da a rayuwa ko ma wa nawa ina ne ya kwanta ƙasa wallahi bai bai motsi an ƙare da shi da shi da talakawansa da abin da kujerar mulkin da yake takama da ita da duk abin da yake tamaka ya kwanta ƙasa Allah zai tambaya wai limanil mulkul yau wake da mulki a yau duk ina sarakai ina gwamnoni ina kuma shugabanni ne ina firizanki ne ministori bala duk ana kwance ba wanda zai taso ya bai wa Allah amsa sai Allah ya ba kansa da kansa amsa sai ya ce lillahi alwahid kuma alqaharu lillahi mulki wa a yau lillahi na Allah ne duk duniya ba wanda bai wannan suna lillahi na Allah ne alwahid wanda kuma shi shi kadai ne ba wani kawarsa sannan kuma alkahar ya buwayi kowa to idan aka yi shekarun da za a yi Allah sai ya tabbo mala'ika Israfil wa'inda mala'iku guda biyu su za a hudu su za a fara tabbowa sai a baiwa mala'ika Israfil bukaho sai a ce kai gusa yana gusa farko wanda zai fara tsago kasa ta tsage ta shi da annabi Muhammad kuma kowa zai taso tsirara maza da mata ba mai riga balantana wando balantana hulla balantana sosai ki sa niqabi babu ki- niqabi kiyama ki sa nan duniya ai kina sawa amma kiyama babu babu niqabi Aisha ta ce ya manzon Allah kuma haka kiyama za a kasance maza da mata ga surki ga sarakuwa annabi ya ce ki Aisha to hawa kanki asiri a hali kiyama lamarin wahalhalun musibin tashin kiyama mutum ba zai ka a kasancewa a tsirara yake ba kowa zai tashi tsirara farko farko wanda za a fasa matuwa shi annabi ibrahim alaihi afdalu salatu wa atammu taslima shi ne mutum na farin da Allah zai sa sa matuwa idan aka taso gaba da shi Allah ce fa idza nufiha fi suri idan aka yi wannan busa na biyu Allah ce fala an saba yawma idin fala an saba bainahum yawma idin wannan babu dangantaka tsakanin kowa da kowa baga cewa wanga dan uwa na ne wanga kadan baba na ne wanga kawuna ne wanga matata ce wanga dan dana Allah ce fala an saba yawma idin babu dangantaka duk iyakka da mutum wallahi baka bukatar gare shi duk son da kake mata ka dan duniya kana ganin baka da kawatta billahi allazi ana zuwa kiyama tabarra'a minha kai tabarra'i daga ta baka ba son ganin ta duk yadda kake da alaka da mutum kiko kawancicciya da shi inda ba akan imani bane wallahi ana zuwa kiyama Allah ce fala an saba babu wata dangantaka babu wata dangantaka bainahum a tsakanin mutane gaba daya duk mutane duk duniya babu ko wanda da cewa wani dange ga kai ga zumu na can shira ta wahala da zuri bare je doka ba wallahi babu wannan kowa ya dauki nashi kowa nafsi nafsi yake yi hatta annaba Allah ta gano suke yi Allah ta kuma ce wala ya kasa ga babu wanda zai tambaye wani nan kai kwana bi baka ga wani ba in kira kai kwana bi ban gane ka ba to can kiyama babu kira babu afil ka ce na kwana ko ka gan shi sai kai kwana saboda jin tsoron ko akwai haƙƙinsa tsakanin ka ya ce kwana kai ta ya Allah ga wani Allah ya samu dace Allah ce fa idza nufikha fi suri idan aka yi busa a cikin kaho fala an saba bainahum yawma idin babu wata dangantaka babu sauran dangantaka da alaka a rayuwa kuma wala ya ta sa'alu ba mai tambayar juna ya ce kai Allah rama bangawa ne ba ba wata dabba sai dai kowa ya baki shi alaikum kama an samu ka iskwat kowa zai shi sai Allah ce faman taqulat mawazinu duk wanda ma'aunin shi na alkhairi lada ta yawa to fa ulaika humul muflihuna idan aka auna saman sakeli aka auna ga lada ga zinubi sai lada ta rinjayi zinubi sai Allah ce to fa ulaika humul muflihuna ai alfaizuna bi na'imil janna za su dace da jin dadin aljanna duk wanda aka auna ladarsa aka ga lada ta fi yawa to Allah ce wannan tabbas suna cikin almuflihun Allahumma ja'alna minhum ya Allah ka sanya mu a cikin su a auna irin kiyama Allah ya ce wal waznu yawm irin alhaq lirrahman alkau ma'auni na gaskiya sakelin Allah babu ciwa-ciwa wajen Allah babu irin kiyama billahi lazi babu aboka babu wani juju kowa ta kai ne yake Allah shine wanda zai auna aikin dan annabi Adam maza da mata kuma duka gaba daya duk duniya tun daga annabi adam har zawa annabi muhammad rabi ini za a yi ma kowa hisabi kakin midi kowa san gidansa kakin midi an ƙara hisabi kowa ya san gidansa immal janna fa janna wa immal naru fa nar Allah ya kare mu da kuta idan aka zo Allah ya ce to fa amma man faman saqulat mawazinuhu wanda ma'auninsa aikin alkhairi yafi aikin zurbin sa yawa to Allah ce fa ulaika humul muflihuna wa innan sune masu babban rabo za a sanya su aljanna ya Allah ka sanya mu ciki sai Allah ce wa man khaffat mawazinu kaga wanda aka zo aka zo inin kiyama aka auna sai aka ga zunubin sa yayi ladarsa yawa sai Allah ce to fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wannan karkai tambayi labarin su fa ulaika alladhina khasiru anfusahum rayuwarsu ta duniya bata amfani ba insha Allah duk wanda za a je kiyama a auna lada da zinubi a ga zinubin sa yayi yawa yafi ladar yawa sai gumi gashi baki bari ba cin zalu baki bari ba mai gida in ya aje ki lalabe aljihu dan abincin da ya kawo gida ki saida sallah cikin lokaci baki wani abu na faranta mai gida baki duk wata rayuwa mai daɗi ke ba da ke ba kullun cikin kuntatawa har kika mutu baki tuwo ba aka zo aka auna ga cin haƙƙin makotaka a auna ki cika su da kamshi babu tsagiya ga kuɗin mai gida kin sace bai yahe ba ga wace ce ga wace ce sai a auna zunubin ki ya fi lada yawa to Allah ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum su da suka yi hasara zaman rayuwar duniya kuma ba duniya kaɗai ba lahiran ma su yi hasara dan ba daɗi a gobe kiyama sai Allah ce fi jahannama khalidina khalidun kuma suna cikin jahannama sun yi hasarar duniya kuma Allah ce gobe kiyama jahannama za su tabbata a cikinta khaliduna inji Allah tabbata ce babu ita a cikinta Allah ya kare mu jama'a muna fahimta gobe kiyama Allah zai kawo ma'auni na gaskiya a dora za a yi wa kowa hisabi za a tambaye kowa aikin da ya aikata na rayuwa duk da Allah ya san abin da kowa ya aikata an bai wa kowa littafinsa kuma kowa sai ya dauko aikin da ya aikata jama'a muna fahimta wallahi kowa sai ya aiko ko abin da ya aikata barawo duk abin da ka sata ka ji da kyau ina kiyama wallahi sai ka dogo shi saman kanka duk aikin da kai wani zunubi shi kama masallacin nan kuma sai ya dauko shi kuma wallahi babu bai taimaka mai wani zunubi zunubin shi ya yi unguwan nan girma zunubi shi kuma sai ya dauko shi babu sai ya dauko gane babu wanda zai taimaka mai wajen tallaba ya doka tabbas sai kowa ya dauka yin shi wa hum yahmiluna awzarahum yawm al-qiyamati kamila cikakken zunubin da ka aikata a nan duniya ba da an ce ka bari ka bari to Allah ce irin kiyama babu wanda zai taimaka maka ko da tallaban tallaba mai a hauda wallahi babu sai ka dauka kayanka kuma da shi zaka je wajen hisabi sai Allah ya sanya a ma'auni na gaskiya ma'auni na babu cuwa-cuwa ilin kotun Allah babu aboka babu cin hanci babu rashawa babu wanga dan fartikin mu ne babu wannan dan uwan mu ne kabila mu ne babu wannan a yi nan duniya yanku da amma wallahi an je kiyama ta kare kenan sai Allah ce wanda ma'aunin shi yayi ƙasa lada ta yi ƙasa zunubi ya fi yawa to Allah ya ce ulaiikal ladina khasiru anfusahum tabbas yi khasara kawo kansu za a manta da su cikin jahannama sai Allah ce fi jahannama khalidun su za su tabbata a cikin jahannama ya Allah ka kare mu sai Allah ya ce bal fa'ujuhum wa hum fiha kalihun na'am alam takun آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Allah ya ce talfahu juhahumun nar wuta watan tana kunar fuskokinsu ma'ana ana caza musu kai ta wajen fuska ana kona musu a ta fuska kasan abin mafi tsada a jikin dan annabi adam shi ne miye fuska ce abin mafi tsada a jikin dan annabi adam fuska to Allah ce talfahu juhuhumun nar wuta za ta dinga kunar fuskokin su fatan su ta ƙara narkewa duk da kuma hadisi sahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi suke cewa dan jahannama za a ƙara mai kar girma da kabarin fata kamar kai tsaye ka te kwana kana tahiya dan jahannama idan ai aksa shi jahannama Allah annabi ce za a ƙara ma fatarsa girma kamar tafiya girman fatar kamar tafiya kwana uku muna fahimta fata za a ƙara mata tsayi da girma kamar tafiya kwana uku kuma wallahi tab za ta ƙone Allah ce talfahu juhawumun nar wuta tana kunar watan fuskokinsu Allah ce wahum fiha kalihuna sannan kuma watan su a cikin wannan hutar a cikin jahannama tana kone watan bakunansu haƙo a labbansu labba sai ya naɗe tsananin zafi leɓo sai kaga ya dawo saman kai leɓo sai ya dawo ina saman kai Allah ya kare mu sai Allah ya ce alam takun
ألم تكن آياتي تتلى عليكم na'am فكنتم بها تكذبون
Allah ya ce alam takun ayati tutula alaikum ashe ba a kasance ba a duniya ana karanta muku ayoyina ana yi muku wa'azi a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ku yi kaza halal ne ha- kaza haramun ne ku bari alam takun ayati tutula alaikum ashe ba a karanta muku alqur'ani ba a duniya ba a yi muku wa'azi ba a du- a garin tawa fa kuntum biha tukadzibuna ku tsare ta ayoyin Allah a ce maka Allah ya ce ka ce amma kuma ka ji mutum dan adam da tsajayya a ce maka Allah ya ce sai kowa yana cewa amma amma dai malam kaza Allah ce alam takun ayati ashe ba wa'azi aka da muku ayoyin alqur'ani ba qur'ani nan ko da aka yi kakan kakannin kai nan ko kuntum biha tukadzibuna kuma ku tsare ta ayoyin Allah sai su ce wa Allah قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin ya allah ku dai abinda dai matsalar da aka samu a rayuwar duniya kaddara da ta rage fata haka za su ce wa allah kaddara ta bi ta rage fata wasu na jahannama ghalabat alaina shiqwatuna wato fidda kauna da kuma shaƙayyancin da aka dora a kanmu shine wanda ya rinjaye mu wa kunna qauman dhalin mun kasance mutane batattu mu dai duniya ba mu zuwa makaranta amma dai akwai zaman fada akwai lido wadda wadda ta biyo sai mu yi da ita haka za su gaya wa Allah ko kunna qauman zalimin ba mu yi karatu ba qur'ani ba mu iya karantawa ba kuma tabbas Allah an karanta mana qur'ani aka mana wa'azi amma kuma fakazzabna muka qaryata wa qulna ma azallahu min shay muka ce Allah bai saka da komai ba shi da za su ce in antum illa fi dalalin kabi tabbas ma cikin bata bata mai girma Allah ya kare ni sai Allah ya ce ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون Allah ya ce rabbana akhrij akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun sai ce ya ubangijinmu ya Allah cikin sa sayan murya ce ya Allah ya ubangijinmu akhrijna minha ya Allah ka fitar da mu cikin wannan musiba ta jahannama akhrijna minha ka fitar da mu cikin wannan musiba ta huta fa in uduna ya Allah idan muka koma duniya har dai ba mu yi aikin da kake bukata ba ya Allah billahi ya Allah in mun dawo zaman fada mun kare ya Allah kullum makaranta haba mutum muna karatu Allah fa in uduna in muka koma irin aikin da mun kai a baya wanda baka sanya mu ba to fa inna zalimuna mu ka tabbas mun zalunci kawunan sai Allah ya ce
قال اخسروا فيها ولا تكلمون Allah ya ce qalaq sa'u fiha wa la tukallimun Allah da kansa zai musu magana qalaq sa'u fiha sai Allah ya ce kai ku tabbata a ciki ku ƙara nutsa a cikin wannan hutar wala tukallimun kada ku ƙara jin wani ya magana tawbihan Allah yana musu wala ala wala kantar da su Allah zai ce ihsa'u fiha wa la tukallimun Allah ce ku tabbata a cikin wannan hutar ku zauna a cikin wannan wata kuna kaskantattu walaƙantattu kuma kan in ƙara jin wani cikin ku yayi magana nan duniya aka zo aka tanto abi sai da za ku zo kuna itirafi sai Allah ya ce إنه كان فريق من عبادي يقولون na'am يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا
Hmm.
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
Allah ya ce innahu kana iba- fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin Allah ya ce innahu kana fariqun min ibadi yadda lamar yake akwai wasu tawaga wasu al'umma daga cikin bayuna a can duniya abinda suke kula suke cewa rabbana ya ubangijinmu faghfir lana ya Allah ka gafarta amanna ya Allah mun yi imani mun bi ka sau da kafa duk abinda Allah yake so shi suke aikatawa duk abinda Allah baya bukata ba sa aikatawa sannan kuma suna cewa faghfir lana ya Allah kurakuranmu na rayuwa tunda mun tabbatar muna kuskure dan hadisin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi suke cewa dukkanin dan annabi adam khata'un mai kuskure ne duk duniya ba kowa kowa yana kuskure wanda shugaban halitta sanin cewa khairul khata'ina tawwab biyayye masu kuskure a rayuwa masu yawan tuba to bayan su yi imani da Allah suna aikata aiki na ƙwari na ƙwarai to ba a rasa ɗan kurakurai a rayuwa ko bayan sun aikata kuskure sai su suna cewa ya Allah faghfir lana ya Allah ka gafarta mana bayan gafarta mana warhamna kuma ya Allah ka ji kanmu ka sanya mu aljanna da rahmarka dan ba wanda zai shiga aljanna sai da rahmar Allah subhanahu wataala hadisi sahihi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah ce ba wanda zai shiga aljanna sai da rahmar Allah madaukakin sarki suka ce ya rasulullah hada kai manzo Allah ce hadda ni illa ayata ghammadani Allah bi rahmati sai in Allah ya lullube ni da rahmarsa daka aiki ka zai kai ka aljanna kuma ka zauna baka aiki baka shiga aljanna daka da rahmar Allah ake shiga aljanna suka ce warhamna ya Allah ka ji kanmu wa anta khairur rahimina Allah kai ne fiyayyen masu tausayawa masu jinkai a rayuwa Allah shine wanda fi kowa tausayi a rayuwa duk tausayin ka na rayuwa to tausayin Allah da rahmar Allah ta fi tausayin dan annabi Adam sai Allah ya ce فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون
Allah ya ce fattakhastumuhum sikhriya hatta ansaukum dhikri wa kuntum minhum tadhakun fattakhastumuhum sikhriya sai kuka rike wa'annan bayun nawa masu imani masu karanta alqur'ani masu zuwa tafsiri suna karatun Allah subhanahu wataala sai kuka rike su da izgili kuna izgilantarwa gare su mutum ali suna ya tsaye da gemi suka ce ka gagga gemi shi kamar kaza kana walakanci da shi ya tsage wando ka ce ya saka wandon kanansa ya yi kaza abu na isgilantarwa ana tsukar mutum akan abin da yake sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce wa kuntum minhu tatminhum tadhakun kuma bayan izgilarwa kuna gaya musu mummunan magana har ya kuma ga su kuna dariyar su ne ya kamata mu kwana Allah ce inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun Allah ce ku sani fa a yau wa'annan bayuna da suka yi hakuri dalilin hakurin su suka yi a rayuwar duniya kuna musu izgili kuna zagin su Allah ce jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun ni Allah in ji Allah Allah ce na saka musu da abin da yake shi da mafi girma yace aljanna ya Allah ka sanya mu cikin ayyul aljanna fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nas نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته